الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات فصل فجميع ما يختص بالسحرة والكهان من هو مناقض للنبوة فوجود ذلك يدل على أن صاحبه ليس بنبي ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلا على النبوة فإنما استلزم عدم الشيء لا يستلزم وجوده وكذلك ما يأتي به أهل الطلاسم وعبادة الكواكب ومخاطبتها كل ذلك مناقض للنبوة فإن النبي لا يكون إلا, لا يكون إلا مؤمنا وهؤلاء كفار فوجود ما يناقض الإيمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى وهو آية ودليل وبرهان على عدم النبوة فيمتنع أن يكون دليلا على وجودها وجميع ما يختص بالسحرة والكهان وغيرهم ممن ليس بنبي لا يخرج عن مقدور الإنس والجن وأعني بالمقدور ما يمكنهم التوصل إليه بطريق من الطرق فإن من الناس من يقول إن المقدور لا بد أن يكون في محل القدرة وليس هذا هو لغة العرب ولا غيرهم من الأمم لا لغة القرآن والحديث ولا غيرهما وإنما يدعون ذلك من جهة العقل وقولهم في ذلك باطل من من جهة العقل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
آه ابن تيمية عليه رحمة الله كما عندك سني موضوع وانا للتافي شيني مغانا أكا النبوات menene yake tabbatar da gaskiyar annabi sannan yake tafiya a ayatul anbiya abinda ake ce mu'jiza wannan shine abinda ibnu taymiya yake tattaunawa a kansa a cikin wannan littafi tun daga farko har ƙarshe to kuma tun a farkon littafin har zuwa yanzu yana tanada ta abin da yake bambanci tsakanin ayatul anbiya da kuma abin da yake faruwa ga bokaye da matsafa na faruwar wasu abubuwa a hannunsu wanda suke sun saba wa al'ada cici ayatul anbiya wani abu ne wanda yake yakhtassu bil anbiya la yusharikuhum fihi ahad babu wanda yake tarayya da annabi cikin abin da Allah ya bawa annabi na mu'jiza sannan mu'jiza takunu ghairu maqdurin alaihi la min jihati al-insi wa la min jihati al-jinn la yaqdiru ma yaqdiru alaiha illa Allah sabanin abin da ake gani tare da bokaye da matsafa da ‘yan duba da masu bautar taurari da masu bautar aljanu ruhanai da sauransu da abin da suke yi to wasu ma masu irin ilimin da suke da shi su ma za su yi shi ba wani abu bane wanda ya fita daga ikon mutum ko aljan wanda kaga tun daga nan an samu bambanci tsakanin mu'jiza da sannan mu'jiza ko ayatul anbiya la takunu illa للصالحين للمؤمنين الصادقين ولا تكون للفساق والكفار والفجرة saboda haka ba ta yadda za a iya zanto wasu fasikai fajirai ya zama su ne kuma Allah zai gudanar da ayarsa a hannunsu ba za ta yi ba to shi ne ke cewa jami'u ma ya tasu lissaharatu wal kuhan wa ghairihim mimman laysa bi nabiyyin la yakhruju an maqduril insi wal jinn وأعني بالمقدور ما يمكن التوصل إليه بطريق من الطرق duk wata hanya da Allah ya bawa dan adam ko aljani dama da wannan hanyar to zai iya kaiwa zuwa ga aikata wannan abu fa inna minan nasi man yaqulu inna al-maqdura la budda an yakuna fi mahalli al-qudra wannan ta'rifin ta'rifin qudra ne inda al-ash'ira al-ash'ira suna cewa ita ƙudura ta ɗan adam shi ne damar da Allah zai ba shi wani abu sai ya zanto ya kama wannan ƙudura ya aikata wannan abin amma alal haƙiƙa ba shi ne mai aikata abin ba Allah ya farar da abin ne a daidai lokacin da ya niyar aikata abin ya farar da abin ne a daidai lokacin da yake ƙoƙarin aikata abin saboda ka alƙudura la takunu indahu illa ma alfi'l fala yajuzu an tataqaddama alfi'l wala an tata'akhkhara anhu fayaqa'u lil insani alfi'l muqarinan bi qudratihi فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الفعل أو المفعول عند عند فعل الأبد لا بفعل الأبد عند فعله لا بفعله wanda a gurin ahalus sunna in aka ce kudura akwai kudura shar'iyya kudura shar'iyya shine abinda Allah subhanahu wataala zai ba mutum na abin a cikakkiyar lafiya yana da cikakkiyar lafiya gaɓoɓinsa duk ba wanda ba ta aiki wanda zai iya aikin da aka sa shi a daidai lokacin misali sallah ce ya tashi ya yi sallah yana da ƙudurar da zai iya miƙewa tsaye je ya alwala ya zo ya tsaya ya kalli gabas ya yi ruku'u ya tafi sujjada ya zauna ya tsaya salamatul alat salamatu alatihi wa tamakkuni min al-fi'l wannan istita'a ce وتسكي شرعية هي المصححة للفعل ita ce ake cewa an wajabta maka kaza kamar misali a ce an wajabta wa mutum hajji liman istata'a ilaihi sabila wani al istita'a din kaga shine ya zanto lafiyayye ya zanto yana da abin da zai yi guzuri da shi ya tafi ya je ya hajji duk gabobinsa babu wanda ba ta aiki zai kasa tafiya tafiya ba da dawafi da sauransu wannan kudura ce wadda ita ce Allah subhanahu wata'ala yake sanya sharaɗinta lokacin da ya dora mutum aiki da alce fattaqullaha mastata'tum ana nufin wannan kudura din sai kuma wadda take takunu ma'al ma'al ma'al ma'al fi'l lokacin da ka tashi zaka yi aikin lokacin da ka tashi za ka yi aikin to damar da kake da ita lokacin ka yi aikin ita ma wannan sunanta ƙudura ita ma wannan sunanta istita'a ko ƙudura wannan shine ƙudura a gurin a gurin ahlus sunna saboda haka ƙudura takan kasance qabla al-fi'l wa takan kasance kuma ma al-fi'l wa takunu ba'da al-fi'l saboda haka a yanzu kana iya tashi in ka so da Allah ya baka lafiya ya hori maka wanda iya ta tashi ka zauna guda ce suna ce tare suna su tabbatar da ita amma da sha'ira la yusbituna hadhihi al-qudra aw la yusbituna al-qudra bi hadha al-ma'na فالقدرة عندهم لا تكون إلا مقارنة بالفعل لأن الإنسان لا كسب له لا كسب له حقيقةً shi yasa suka ce idan mutum ya yi abu to alal haƙiƙa wanda ya abin shi ne Allah illa iyaka kawai Allah ya gudanar da abin a lokacin da shi yake motsawa ko yake tafiya ko yake abin da shi kuma Allah ya gudanar da abin saboda ka kaga la fito da lahu fi'lan haqiqatan shine al-kasb inda al-ashaira wanda su kansu muhaqqiqu al-ashaira din sun kasa fahimtar wannan abu yana daga cikin abubuwa da ake cewa a mazhabar asha'ira sun an kasa gane su daga ciki akwai alkasu ga ka kayi aiki amma ba kai kai ba ba sa tabbatar maka da wannan to ahlus sunna ba to shine yace ba wannan ba wannan yake nufi ba yana nufin ma yumkinuhum ay ma yumkinu al-ins wal jinn التوصل إليه بطرق من الطرق فإن من الناس من يقول إن المقدورة لا بد أن يكون في محل القدرة أن يكون مقارنا وليس هذا هو لغة العرب إن سنشي قدرة ما أن سكين في با ولا غيرهم من الأمم وقولهم في ذلك باطل من جهة العقل ولكن المقصود
لكن المقصود هنا التكلم باللغة المعروفة لغة العرب وغيرهم التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره يخاطب بها الناس كقوله في الحديث الصحيح لأبي مسعود لما ضرب غلامه اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا فجعل نفس المملوك مقدورا عليه لسيده لو ما كان أنك لنا لكن المقصود لكن المقصود هنا التكلم باللغة المعروفة لغة العرب وغيرهم التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره يخاطب بها الناس كقوله في الحديث الصحيح لأبي مسعود لما ضرب غلامه اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك على هذا نعم ذكاء ذكاء فجعل نفس المملوك مقدورا عليه لسيده كما يقول الناس القوة على الضعيف ضعف في القوة ويقولون فلان قادر على فلان وفلان عجز عن فلان عاجز وفلان عاجز عن فلان ويقولون فلان ناتج ناسج هذا هذا الثوب كناسج هذا الثوب وبنى هذه الدار بنى قبني بنى بنى وبنى هذه الدار ومنه قوله تعالى ويصنع الفلك فجعل الفلك مصنوعة لنوح عليه السلام ومنه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون أي والأصنام التي تعملونها وتنحتونها فجعل ما في الأصناب من التأليف معمولا لهم كما جعل تأليف السفينة مصنوعا لهم وهذا كثير wannan shine hakikanin kaulin ahlus sunna duk wani abu da mutum yayi fa huwa fa fa'iluhu haqiqatan wa yunsabu ilayhi haqiqatan koda kuwa Allah subhanahu wataala huwa alladhi khalaqa hadha al-fi'l lakin al-insan huwa al-fa'ilu lahu shine ka misali yace wannan shine lugatul qur'an shi lugatul hadith annabi da yace wa abu mas'ud a'lam ya abu mas'ud lallahu aqdaru alayka min minka ala hadha faj'ala nafsi al-mamluk maqduran alayhi li sayyidihi yana da ikon da zai iya dukansa ko zai iya daure shi kuma zai iya kashe shi iko amma ikon Allah ya fi nashi tunda nashi yana ya samu ya samu ne daga abin da Allah ya hore masa ba ya samu bane haka kawai ba shi ya samarwa da kansa ikon ba amma shi Allah nashi iko ne wanda ba shi da mai iya hana masa shi kuma iko ne wanda babu wanda zai iya samun kwatankwacinsa shi yasa yace kama yaqulu an-nasu al-quwwatu 'ala ad-da'if da'fun fil quwwa wa yaquluna fulanun qadirun 'ala fulan tabbatar masa da kudura da zai iya dukan wani ko zai iya kada shi ko zai iya cutarsa saboda ya fi shi karfi ko ya fi shi ya fi shi wato dukiya ko ya fi shi mutane ko yana da gwamnati ko wani abu ko a ce fulanun ajizun an fulan saboda ba shi da ƙarfin ba shi da cikakkiyar ƙudurar da zai iya kokawa da wani shi ne ka alkur'ani yana cike da jingina wa masu aiki aikinsu cewa ya suna ulfulk aka jingina wa annabi nuhu alaihissalam aikata jirgin da kansa فجعل الفلك مصنوعة لنوح والله خلقكم وما تعملون خلقكم وخلق ما تعملون أي أيوة والأصنام التي تعملونها وتنحتونها فجعل ما في الأسلام من التأليف على هذا الدائكي هرأى بنا بنكي وأهدى بنكي معمولا لهم جاسوس كيه كما جعل تأليف السفينة مصنوعا له وهذا كثير نعم
والمقصود هنا أن ما يأتي به السحرة والكهان ونحوهم مما يصنعه الإنس والجن لا لا يخرج ذلك عنهم والإنس والجن قد أرسلت إليهم الرسل فآيات الأنبياء خارجة عن قدرة الإنس والجن لا يقدر عليها لا الإنس ولا الجن ولله الحمد والمنة ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس لكن تختلف في المواضع فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت بل يقدر أن يكلمه بكلام يمرض به أو يموت فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض أو يموت هو من مقدور الجن وهو من جنس مقدور الإنس ومنعه من الجماع هو من جنس المرض المانع له من ذلك والحب والبغض لبعض الناس كما يفعله الساحر هو من استعانته بالشياطين وهو من جنس مقدور الإنس بل شياطين الإنس قد يؤثرون من البغض والحب أعظم مما يؤثره شياطين الجن أتذكرون أبدا الجن كما لا أدب دئيه دون أبدا لا أدب يكي الجن دئيه سيدي قوة ليه دئيه kaifiyar nashi da irin salon nashi yadda yake yin sa da ƙarfin nashi amma dai kowa zai iya yadda ɗan aljani zai iya dukan ɗan adam ya cutar da shi ko ya kashe shi ɗan adam ma zai iya zai iya wa ɗan uwansa irin wannan ya dake shi ko ya cutar da shi ko ya kashe shi sai dai kawai wataƙila abin da zai zai zai wato ta yadda za a yi abin ne zai ɗan sha bambam amma dai don aiki aiki ɗaya ne yadda ɗan adam yadda aljani zai za a yi amfani da shi ya sa ya sama wani ƙiyayyar wani ko soyayyar wani to haka nan shi ma mutum zai iya yin abin da zai yi na dabarunsa ya sa wani ya so wani ko ya ƙi wani shi ne ma yake cewa bal shayatinul insi qad yu'athiruna min al-bughd wal hubb a'zamu mimma tu'athiruhu أعظم مما تؤثره شياطين شياطين الجن تقيل ما هنير da dan adam zai bi wajen ya bata wani aje ana kinsa ko ya gyara wani ya wanke shi aje ana son sa ya ma fi yadda aljanu za su saboda irin abin da Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam na iya bayani na iya jakar kaji da sauransu
والجن تقدر, والجن تقدر على الطيران في الهواء وهو من جنس الأعمال والطيور تطير فهو shi shi ma dan adam din lokacin ibnu taymiya ba jirgi lokacin sa ba jirgi saboda haka sai yace abinda dan adam wato abinda aljanu za su yi na tashi a cikin iska wannan aiki ne to gashi su tsuntsaye ma suna yi kuma wa huwa min jinsi maqduril insi na'am shi ma ɗan adam zai iya yi lakin yakhtalifu al-mahal لأن هؤلاء مقتول الإنس لكن يختلف المحل بأن هؤلاء سيرهم في الهواء والإنس سيرهم على الأرض.
dan adam din ma yana tashi a sama. Eh da da ya zo yanzu zai ga a lokacin bai kawo cewa dan adam din zai yawo a sama ba. Amma yanzu gashi na dan adam ya ma fi tsuntsu din ma gudu tafiya. inda zai zagaya ya je cikin ɗanɗanɗanin lokaci tsuntsu zai ɗau lokaci kafin ya je ko da zai je ma zai ɗau lokaci ɗan adam a cikin in awanni sai ya je guri mai nisa wanda a da sai an share watanni ma kafin aje to kaga abin da yake tabbatarwa din haka ne mu muna da ma wani misalin da yafi wanda zai bayar na'am وكذلك المشي على الماء وطي الأرض مم.
وهو قطع المسافة البعيدة في زمان قريب هو من هذا الجنس هو مما تفعله الجن وهو مما تفعله بعض الناس بعض الناس
wancan lokaci kawai ya ya kawo ana takalmi kamar ta kowane makanik مم.
ina nan ba aljanin bane مم.
mutum ne shi yasa ce ba'dun nas
وهو مم. مو أنا يكشف وهو مما تفعله الجن ببعض الناس eh bi ba'dun nas Mhm.
وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش بلقيس وهو باليمن وسليمان بالشام مم.
أنا آتيك به قبل أن تقوم قوم من min مقامك maqamika za a yi ma za a yi ma za a yi ma Sulaiman irin wannan alfarmar cikin dan kankanin lokaci a biya masa wata bukata take bukatar tazarar tafiya mai mai nisa a wancan lokaci abinda aka sani kenan shi irin su ifritun min aljinni sai ana atika bihi qabla an taquma min maqamik ta yiwu a- in aka zauna zaman fada ana awa uku ko awa hudu to zai je ya dawo zai je daga sham ya je yaman ya je ya ɗauko wannan arshi bilkis ya kawo shi a cikin awa uku hudu kaga annabi suleiman ya samu cimma abinda a, aka san da aljanu ne kawai ke da wannan al- damar to amma a yanzu duk za a iya yin wannan yanzu ba ba ba ba ba sai ba sai an samu wani ifritun min aljinni ba eh ga ifritun min al min al ta'irat eh
ولهذا يوجد كثير من الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهواء وتمشي بهم في الماء على الماء وتمشي بهم على الماء وتقطع بهم المسافة البعيدة في المدة القريبة to har da Laisa shay'un na- da na gaskiya da na ƙarya duk akwai مم.
akwai wanda da gaskiyan suna ta'amuli da aljanu za su ɗauke su su yi tafiya da su mai nisa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci akwai waɗannan bokayen da suna da wannan akwai kuma wanda na ƙarya ne ba ba abin da suke da shi sai dai su ta mutane ƙarya مم.
su ce ai yana nan an gan shi da yamma kuma ya ce a saudiya ya buɗe baki ya dawo saura ka yana ta cin gurasa an ce yaya haka ya ce ai ya- daga saudiya yake sun sha ruwa tuntuni to kaga shi wanda na ƙarya ne mun san ba inda ya je yana nan a gida kawai ya so ya karya azuminsa ne ya ce wa mutane wai a gi- a saudiya ya sha ruwa
وليس شيء من ذلك من آيات الأنبياء ولله الحمد والمنة إذ كان مقدور الإنس والجن كو؟
إذ كان إيه.
إذ كان مقدور الإنس والجن والإخبار ببعض الأمور الغائبة التي يأتي بها الكفار هو أيضا من مقدور الجن فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون به وتارة يسترقون السمع من السماء فيخبرون به وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما تخبر به الأنبياء من الغيب لا يقدر عليه إنس ولا جن ولا آه، ولا كذب فيه
إيه. ولا كذب فيه كو.
نعم ولا كذب كذب فيه ولا كذب فيه وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها وكذلك كل من تعود الإخبار عن الغائب فأخبار الجن لابد أن تكذب فإنه من طلب منهم الإخبار بالمغيب كان من جنس الكهان وكذبوا في بعض ما يخبرون به وإن كانوا صادقين في البعض وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن- عن الكهان فقيل له إن منا قوما يأتون الكهان فقال فلا تأتوهم وثبت عنه في الصحيح أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة أربعون أربعين يوما لم تقبل له صلاة أربعين يوما وفي السنن عنه أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى بل المقصود ما ذكره الله بقوله لنريه من آياتنا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا جياد in wannan ne akwai aljanu da suke irin wannan akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu wataƙila su yi wannan da su to kaga ita kuma mu'jizar annabawa wani abu ne da ba zai taɓa samuwa ba ga wani wanda ba annabi ba la yakunu maqduran insi wal jin wato wannan duk ƙarin bayani ne akan abubuwan da ya riga ya faɗi su a baya ina ƙara maimaita su ne yabdu annahu kataba الكتاب في في في عدة مراحل وليس في وقت واحد في عدة أوقات متقطعة إلى إياه ونربط يدما سنة ساكي shi yasa za ga akwai maimai da yawa a ciki irin da zai maimaita abu kuma za ga da fa'ida ba maimai ba ne wanda yake mujarradi kwabo da kwabo za ka ga ya ƙara wasu abubuwan da a baya watakila bai faɗe su ba ko wasu maganganun sun ƙara fitowa sarari wanda a baya watakila ba su fito haka ba wato yana ƙara dai nuna maka cewa ita mu'jizar annabawa ba za ta taɓa samun ba taɓa samun wani yayi tarayya da su a cikinta ba ko mutum ko aljan don ba zai iya ba duk wani abin da kohan suke yi to za ka samu wani abu ne da wasu ma suna irinsa shi ne yake ta kawo misalai amma mu'jizar annabawa ba za ta taɓa tafiya da su shi ne sai kama fil isra'i isra'i tafiya ne daga guri mai nisa zuwa guri mai nisa da guri zuwa guri mai nisa da da zai tashi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa tafiya da su yi ta a wata amma su yanki ta a cikin dare wani yanki na dare ba ma ba ma duka daren ba a wani yanki na dare ya je ya dawo to kaga wani zai iya cewa to ai wannan ba za ta zama a yadda kake faɗa ba za ta zama mu'jiza ba tunda akwai wasu wanda suna irin wannan tafiya qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taqum min maqamik wanda ba mu'jiza bace zai tafiya mai nisa je dawo kafin annabi Sulaiman ya tashi daga zaman fada to shine ibnu taymiya ce ai ba ita tafiyar ce karan kanta tsagwaran ta ita ce mu'jizar ba a abinda Allah ya ce linuriyahu min ayatina wani ita ce mu'jiza abubuwan da ya gani a tafiyar da mutanen da ya haɗu da su ya haɗu da annabawa ya ja annabawa sallah a baitul maqdis duk waɗannan abubuwa ne waɗanda duk irin tafiyar da za ka yi a cikin ƙanƙanin lokaci ba za ka samu ganin su ba to wani ita ce ayar ita ce aya babbar ayar da ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra waɗannan su ne manyan ayoyin na'am كما قال في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم ولا يريه الله تعالى ما أراه محمدا صلى الله عليه وسلم حين أسري به وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى وركوبه على البراق هذا كله من خصائص الأنبياء والذين تحملهم الجن وتطير بهم من مكان إلى مكان أكثرهم لا يدري كيف حمل بل يحمل الرجل إلى عرفات و ويرجع, ويرجع وما يدري كيف حملته الشياطين ولا يدعونه ولا يدعونه يفعل ما أمر الله به كما أمر الله به بل قد يقف بعرفات من غير إحرام ولا إتمام مناسك الحج وقد يذهبون به إلى مكة ويطوف بالبيت من غير إحرام إذا حاذ الميقات وذلك واجب في أحد قولي العلماء ومستحب في الآخر فيفوته المشروع أو يوقعونه في الذنب ويغرونه بأن هذا من كرامات الصالحين وليس هو مما يكرم, مما يكرم الله به وليه بل هو مما أضلته به الشياطين وأوهمته أن ما فعله قربة وطاعة أو يكون صاحبه له عند الله منزلة عظيمة وليس هو قربة وطاعة وصاحبه لا يزداد بذلك منزلة عند الله فإن التقرب إلى الله إنما يكون بواجب أو مستحب وهذا ليس بواجب ولا مستحب بل يضلون صاحبه ويصدونه عن تكميل ما يحبه الله منه من عبادته وطاعته وطاعة رسوله ويوهمونه أن هذا من أفضل الكرامات حتى يبقى طالبا له عاملا عليه وهم بسبب إعانتهم له على ذلك قد استعملوه في بعض ما يريدون مما ينقص قدره عند الله أو يوقعه في ذنوب نعم da yake a ku bari a tabbatar na ku ne ne ko kula shi wa huwa bi sababi i'anatihim lahu ala zalika qad ista'maluhu fi ba'd ma yuridun mimma yanqusu qadar qadarahu inda Allah أو يوقعه له aw yuqi'uhu fi dhunubin أو يوقعه في ذنوب وإن لم يعرف أنها ذنوب مم.
فيكون ضالا ناقصا وإن غفر له ذلك لعدم علمه فإنه نق... آه، نقص في درجته كو نقص درجته وخفض منزلته بذلك الذي أوهموه أنه رفع درجته وأعلى منزلته وهذا من جنس ما تفعله السحر فإن الساحر قد يصعد في الهواء والناس ينظرونه وقد يركب شيئا من الجمادات إما قصبة وإما خابية وإما مكنسة وإما غير ذلك وإما غير ذلك فيصعد به في الهواء وذلك أن الشياطين تحمله وتفعل الشياطين وتفعل الشياطين هذا ونحوه بكثير من العباد والضلال من عباد المشركين وأهل الكتاب والضلال من المسلمين فتحملهم من مكان إلى مكان وقد يرى أحدهم بما يركبه نعم وقد يرى أحدهم بما يركبه إما فرس وإما غيره وهو شيطان تصور له في صورة مركوب وقد يرى أنه يمشي في الهواء من غير مركوب والشيطان قد حمله والحكايات في هذا كثيرة معروفة عند من يعرف هذا الباب ونحن نعرف من هذا أمورا يطول وصفها
ibn taymiya ya loka- ya yi rayuwa a lokacin da irin waɗannan khurafat din da irin waɗa- waɗ- waɗannan abubuwan suka yi ta faru- suke ta faruwa ya rasu- ya rayu a dimash a syria akwai sufaye musamman yan abin da yan ɗariƙar rufa- rufa'iyya din nan albata'ihiyya da sun shahara da irin wannan shawaza din za su zo su zo suna abin nan kaga ɗaya yana tashi a sama kamar kamar kamar tsuntsu inda ya bada labari ma ya je wani ya- abin da ya karanta fatiha mutumin ya faɗo kaga in suka gan shi ba su yadda ba su yi ba wanda kana karanta fatiha ko karanta wani abu na na ƙwar'ani shaidanin da suke ɗauke da shi su sake shi su gudu sai dai ga kawai ya sun tuwo ƙasa shi yasa duk inda masu wannan tsafe-tsafen suke to ba sa son wani ya je ya karanta ko Qur'ani a gurin ko ya kira sunan Allah saboda shaidanin kuma za su gudu ko ya kira ko ya kira sallah ko ya iqama da zarar suka ji to su kuma za su saki wanda suke dauke da shi su fita a guje kamar da Annabi ya bada labari to shi ya ga irin waɗannan abubuwa ya sha zuwa irin wannan taron ya gaggani a shi yasa yake cewa wa nahnu na'rifu min hadha umuran yatulu wasfuha kaga abubuwa da yawa kuma ya ta bayanin su na irin yadda aljanu suke suke amfani da wasu batattu don su ci gaba da batar da mutane littafin al-istiqa littafin al-istiqama a iqtida'u siratal mustaqim ya faɗi wasu abubuwa irin wannan akwai sanda Muhammad Hamidul Faqih ɗaya daga cikin shugabannin sunna na na Masar shugaban Ansarus Sunna ah, yayi ta ta ya bubbuga littafai Ibn Taymiyyah a lokacin sai ya rika ta'aliki wasu abubuwa irin waɗannan abu sai ke inka ai ana ji ko ana ji ba sai an kara ba akwai wanda ba ji ne ana ji ne sai rika sukan waɗannan abubuwan na tuna hatta takikin da yawa iktida wa salatul mustaqim kaga wasu wurare ya sauka ƙasa ya ya soki abu ya yi inkari to shine Ahmad Shakir Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisi na Masar abokin shi Muhammad Hamid al-Faqi ne abota kuma ta kudda kud kudda kud sosai saboda sun yi tarayya wajen sunna da kira zuwa ga sunna da sauransu to akan wannan sai da suka bata saboda shi Ahmad Shakir yake cewa to ai kai anan kana da awar kana yakar khurafa ko abin amma Ibn Taymiyyah kake karyatawa don shi yana bada ka labarin abin da ya gani ne ba abin da aka gaya masa ba inda abin da aka gaya masa ne sai ka ce ana gaya masa ƙarya ne ko da shi ba shi ya ƙaryar ba an gaya masa ƙaryar ya gamsu da haka sai ka ƙaryata amma nan shi yake cewa ya gani da idansa sun faru a gabansa shi kansa wani abin ya faru da shi in tabi yana ba da labarai da yawa akan akan akan aljanu sheikh mashur hassan ya yi littafi mujalladi biyu akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aljanu a wajen shekul islam ibn taimiyya waye da tuna mun sunansa waye da tuna mun sunan wa da ya san shi?
san shi ba
eh mujallad biyu a akwai shi mana sunan da ke so in tuna sunan sarki ne ke kara cikin islam ko alajjan ne ko fatul mannan ne ko wani abu irin wannan fatul mannan ne ko fatul mannan fi kalam shekul islam ibn taymiya alajjan gaba ɗaya abubuwan da ibnu taymiya yi ta maganganu akan aljanu ya tara shi a mujalladi biyu ina jin ku buga fathul mannan eh an aljan yawa fathul mannan fi jam'i kalam shaykh al-islam ibnu taymiya ta an aljan mujalladi biyu ne gaba ɗaya maganganu ibnu taymiya ne akan aljanu ga masu fitar da aljanu zai amfani su ne wani abin da suke yi su bari ga jikan shehu don ko malam bashir za su samu kushe a gurup idan aka koma akwai littafi da'awatul haq a kalimatul haq afwan kalimatul haq na ahmad shakir ya kawo kissar abubuwan da ya faru tsakaninsa da Muhammad Hamid al-Fiqi akan wannan mas'alar ya ka duka makalat din da ya rubuta shi ma na san watakila za a sami PDF ɗinsa ka sa kalimatul haq na Ahmad Shakir littafin yana da daɗin karantawa
نعم وكذلك المشي على الماء وكذلك المشي على الماء قد يجعل له الجن ما يمشي عليه وهو يظن أنه يمشي على الماء وقد يخيلون إليه أنه التقى طرف النهر ليعبر والنهر لم يتغير في نفسه ولكن خيلوا إليه التقى ذلك التقى طرف النهر ليعبر وتد abin ɗin ya zo sai haɗe yadda zai tsallaka kamar zai tsallaka kwata kawai maimakon ya shiga kwale-kwale ko ya shiga jirgi sai gefe da gefen abin ɗin duk sai su zo sai su haɗe masa sai kawai tsallaka kamar ya tsallaka kwata
ولكن خيلوا له ذلك وليس هذا ولله الحمد شيء من جنس معجزات الأنبياء وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم وإعانته إياهم بالملائكة كما يحكى عن المسيح عليه السلام وقد يمشي ال الإنسان على الماء وقد يمشي على الماء قوم بتأييد الله لهم وإعانتهم إياه بالملائكة كما يحكى عن المسيح كما يحكى عن المسيح cikin littafin Bible akwai gurare daban-daban da aka nuna cewa Nabi Isa yayi tafiya akan ruwa wa kama jara lil Ala ibn كما al-Hadar جرى للعلاء بن الحضرمي في عبور الجيش ولأبي مسلم الخولاني وذلك إعانة على الجهاد في سبيل الله كما يؤيد الله المؤمنين بالملائكة ليس هو من فعل الشياطين والفرق بينهما من جهة السبب sababi wa ومن bijahi جهة al-ghaya الغاية na'am أما السبب فإن الصالحون يسمون الله ويذكرونه ويفعلون ما يحبه الله من توحيده وطاعته فييسر لهم بذلك ما ييسره ومقصودهم به نصر الدين والإحسان إلى المحتاجين وما تفعله الشياطين يحصل بسبب الشرك والكذب والفجور والمقصود به الإعانة على مثل ذلك muka kamar labarin da suke bayarwa na wali da almajiransa aje akwai wani malami ina ji mutumin Nijar ne eh eh wali dan Nasiru ba to kaga shi wali dan Nasiru sai ya hana almajiransa ya rika kiran Allah ce kai ni zaka yi ta kira kakka kira Allah shi kuma ya rika kiran Allah haka dai mai kai ya ce shi ba ba Allah ya kira ba to da almajirin ya ga haka shi ma sai ya kira Allah sai ya dace shi to me sai me kai ka kai da nace ka rika kira na dan karambani sai ka kira Allah ka isa kai har ka rika kiran Allah eh eh wai shi da ya sa masa ya- ya ya nuna masa shakka yake ko saboda haka ya ka- ya kama kiran Allah sai ya gaba daidai ba wal jinnu fihi muslimun wa kafir والجن فيهم مسلم وكافر فالمسلمون فالمسلمون منهم يعاونون الإنس المسلمين كما يعا- يعاون المسلمون بعضهم بعضا والكافرون مع الكفار الكفار مع الكفار والكفار مع الكفار آه.
والجن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف أعلاها أن يأمروهم بما أمر الله به ورسله فيأمرونهم بعبادة الله وحده وطاعة رسله فإن الله أوجب على الجن طاعة الرسل كما أوجب ذلك على الإنس وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون alal hakika a ni ba na ganin zai yiwu a ce dan adam shirka a yanzu bayan annabi Suleiman zan ka- kana- kana- kana ba wa aljani wato umarni yana hidimta maka ba na ganin wannan zai yiwu sai ga waɗanda za su bauta wa aljanin ya zama na cuɗanni in cuɗe ka za su yi su da aljanin su amfane su ta hanyar bauta musu su ko su amfane su ta hanyar musu abin da suke bukata wannan zai yiwu shi ne ƙarissamta a ba na bi ba mun jiyar da junanmu daɗi kowa ya ji wa- ya jiyar da ɗan uwansa daɗin abin da yake so ya masa abin da ya daɗa masa aljanu an jiyar da su daɗi ta hanyar a bauta musu a sa- a saba wa Allah su yi umarni a saba wa Allah ana mutum sallah ana mutum wanka a hana mutum dukkan wani abu na ibada tsawon lokaci shi kuma sai su yi masa abin da yake nema wannan zai yiwu amma mutum saboda ce saboda salahinsa da ɗa'arsa da abin nan kawai aljanu aljani ya zo ya ta masa hidima to da za a samu wannan annabi ne za a samu yayi wannan duk hadisa annabi ba inda zaka ga cewa annabi ya aiki wani aljani wani abu ya taso ya ce a kira mun aljani wani in aike shi sai dai tashi sahabinsa inda a ce za a samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko da su su yi wa hidima dan ba wanda ya cancanci aljanu musulmi da suke lokacin su yi wa hidima kamar ma aiki sallallahu alaihi wasallam tunda su ma akwai musulmi a cikin su وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن كان أي مسلمين أما رأى cewa ga wani hadisi wani abu ya taso a ce annabi ya kirawo ɗaya daga cikin waɗannan aljanin ya aike shi ba ya sa shi wani wani aiki ko wasu sun gagari suna damun shi annabi ya tura aljanu ce ku je ku yi maganin su to kaga wani yanzu ce saboda da'ar da yake wa Allah ko saboda kaza kamar kaza aljanu suna suna taimaka masa to ƙarya ko dai ƙarya yake yi ko yana bautar su in baya bautar su to ƙarya yake wa mutane shi yasa masu harkar magunguna za su ga cewa ai wasu magungunan aljanin da suke gaya wasu ce kaza kaza yana maganin kaza inda gaskiyar ne suna gaya musu to da yawa ƙarya za su yi musu ce aksarhumul kazib yawancin su maƙaryata ne haka ba su gaya musu gaskiya ba in kuma har za su hidimta musu to akwai wani abu na su ma abin da suke musu na nau'in bauta amma ba haka kawai ba wa yake samu wani sharaɗi yawwa to wannan zai yi wata ibadar eh yawwa in wannan ne zai yiwu shi ne ƙaristan ta ba na bi ba wa balag na ajala da lazi ajalta lana wannan zai yiwu amma kawai saboda mutum ya ce shi mutumin kirki ne aljanu suna taimaka masa ba mu tauri a tarihin manyan sahabbai ba abubakar da umar da usman da sauransu da suka yi shugabanci aljanu sun kawo wani gudunmawa na taimaka musu haka suka shiga suka ta yaƙe yaƙe su kaɗai ba tare da sun nemi taimakon wani aljani ba shi ruhanin fa ƙarya suke yi wannan suna ne ai rigi-rigi ba gashi na ina in zariya rigi-rigi duk ba yana da hasunan sahabban aljanun ba yana da
فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين والنذر من الجن باتفاق العلماء واختلفوا هل يكون في الجن رسل والأكثرون على أنه لا رسل فيهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى إلا رجالا يعني من الإنس
وعن الحسن البصري قال لم يبعث الله نبيا من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء ذكره عنه طائفة منهم البغوي وابن الجوزي وقال قتادة ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط wato tafsirin ibn al-jawzi zaka nasir tafsiri ne mai kyau sosai wato yana da Allah ya bashi ya bashi wata kudura ko wata imkaniya ta tattara maka aqwalus salaf ya sannafa maka su ce wannan ayar a cikinta akwai kauli kaza ƙaunin kaza ƙala bi fulan wa fulan wa fulan fi galib in ka koma ka tattara maganganun sai ka samu sai ka samu kusan diya dunkule su ya faɗe su a cikin ibara ta ɗaitacciya yana da ibn taymiya sautari yana dogaro da shi wajen hikayar aqwalus salaf fi tafsir al-ayat zadil basir da na na na eh zadil basir da ibn al-jawzi yawanci ba mu cika koma masa ba amma ibn taymiya fil galib a wajen sa yake hikaito aqwal salafi fi tafsir al ayat li salaf fi hadha kaza qawl sai ya hikaito su a littafin annukat na almawardi yana kokari amma bai kai na bai kai na ibn jawzi ba kaga anan ya ishara zuwa gare shi
وقال قتادة ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا kaga kaga mai taqiqi anan sai yace lam ajid da yace zakara an ta'ifatun minhum al-bagwi wa ibn al-jawzi مم.
sai yace lam ajid fi tafsir al-bagwi ma ashara ilayhi al-shaykh la inda tafsir surat al-an'am wa la inda tafsir surat ayat surat yusuf sai amma na na ibn al-jawzi sai yace a duba zadul basir مم.
kaga na ibn al-jawzi akwai هكا eh
وقال قتادة ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمور lokacin ina ina zaton lokacin da yake rubutun eh, abin da na shi zanen masu ɗin shi ne a gabansa Eh, yanzu wannan dukula ɗin da yake ɗaukowa duk akwai su a cikin tafsirin zanen masir ɗin
رواه ابن أبي حاتم وذكره طائفة Na'am.
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الثقلين وقد آمن به من آمن من جن نصيبين فسمعوا القرآن وولوا, وولوا إلى قومهم منذرين ثم أتوا فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة بين الأبطح وبين جبل حراء وسألوه الطعام لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف علف لدوابكم Mm.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما ذاد إخوانكم من الجن والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في الصحيح والسنن والمسند وكتب التفسير والفقه وغيرها Mm.
وقد روى الترمذي وغيره أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وهي خطاب للثل- للثقلين وقد اتفق العلماء على أن كفارهم يدخلون النار كما أخبر الله بذلك في قوله قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها وقال الله تعالى لأملأن جهنم من ال... لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وأما مؤمنوهم فأكثر العلماء على أنهم يدخلون الجنة وقال طائفة بل يصيرون ترابا كالدواب والأول أصح والأول أصح أنهم يدخلون الجنة نعم وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد ونقل ذلك عن مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول أصحابهم واحتج عليه الأوزاعي وغيره بقوله ولكل درجات مما عملوا بعد ذكره أهل الجنة وأهل النار من الجن والإنس كما قال في سورة الأنعام وفي الأحقاب ولكل درجات مما عملوا بعد ذكر أهل الجنة والنار وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن, درجة- ابن كثير حقق هذه المسألة في تفسيره بأدلة قوية
نعم وقال عبد الرحمن بن أسلم ابن زيد بن أسلم درجات أهل النار تذهب سفولا ودرجات أهل الجنة تذهب صعودا فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مع الجن كما هو مع الإنس والإنس معه إما مؤمن به وإما مسلم له وإما مسالم له وإما خائف منه Mm.
وكذلك الجن منهم